الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يومنا رانا تأشرين دقيا أولنا متابع البركة رمضان شكرا تدبو دقيا دقلي هدو دقربعين دبيار muna gabatar da mudarasa a wannan masallaci na Usman ibn Affan a nan kofar gadan kai a birnin Kano muna karatu a cikin wannan sura mai albarka sunatu suratu Yunus alaihi salam malam ya karanto aya ta 45 fadin Allah tabaraka wa ta'ala wa yawma nahshuruhum ka'an lam yalbathu illa sa'atan minan nahari yata'arafuna bainahum Allah tabaraka wa ta'ala yake gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce wa yau mana shiro ka ambata musu ya kai annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama labari na yau mana shiro ranar da za mu tashi bayi ai na shirul mashirki na wasa'irar khala'ifi za mu tada mashirkai da ragowar halitta baki ɗaya mu tattara su a fili ɗaya ranar alkiyama ka allam yalbasu illa sa'atan minan nahar a yayin da suka haɗu a nan waje ka allam yalbasu ai ka allam yamkusu fi dunya kai ka ce ba su taba zama a duniya ba illa sa'atan minan nahari sai wani yanki na yini ya ta'arafuna bainahum a wannan waje da Allah zai tattara bayi ya ta'arafuna bainahum ai ya'rifu ba'dhum ba'dan suna shashin su yana fahimta ko yana gane shashi yayin da bayi suka tattara a waje daya a ranar alkiyama Allah ya ce ya ta'arafuna bainahum suna gane junansu a wannan waje mana a wani zango daga cikin zango na tashin alkiyama akwai inda za a tashi kowa zai ga dan uwansa kuma i gane shi kuma ya gane shi kamar yadda yake gane shi a duniya kama kanu ya ta'arafuna fi dunya mana an tashi bayi a gobe kiyama yayin da aka tattara su waje guda shashi yana iya gane shashi mutum zai waiga dama ko hagu ya ga wanda isani daga cikin ‘ya'ya ko iyaye ko uwa ko abokai na duniya amma wannan lokacin da za a tashi ne daga baya idan al'amari ya rincaɓe al'amarin wato jiran hisabi da kuma yin hisabi yayin da ake ba da littafi a hannu da makamantar waɗannan to a nan fa kuma kowa zai ƙaurace wa ɗan uwansa ma'ana kowa zai shagala da kansa kuma ba dole ya iya gane wane ne ma yake kusa da shi ba a wancan lokaci ibn kathir Allah ya masa rahama yace yaqulu ta'ala mudhakkiran lin-nasi qiyam as-sa'ati Allah tabaaraka wa ta'ala a cikin wannan aya yana tuna wa mutane yadda za a tashi al-qiyama wa hashrahum da a kuma tattara su waje guda min ajidatihim yadda za su fito daga kaburburan su ila arasatil qiyama zuwa ga filin al-qiyama idan mutane suka tashi daga kaburbura suka nufi inda za a tsaya suka tattare a wannan waje ka annahum yawma yuwafuha yuwafunaha lam yalbasu fi dunya illa sa'atan min an-nahar to a wannan lokaci mutane za su ji cewa kamar a duniyar nan ba su zauna ba face ɗan sa'a kaɗan lokaci kankani in aka tashi kiyama bayan kowa ya tashi daga kabari an je an tattara a filin da za a haɗu bayi za su zama wato suna ganin kamar ma duniya da suka zauna a cikin takiftawar ido ne kamar ba su zauna a duniya ba face dan lokaci kankani shine fadin Allah ta'ala ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha idan aka tashi kiyama mutane za su rika jin cewa duniya da suka zauna a cikin ta wace ta yi shekara miliyoyin nan amma mutane za su dauka ba su zauna a cikin ta ba face wani yanki na yammaci ashiya wani yanki kaɗan kamar ka ce daga la'asar ne zuwa faɗuwar rana au duhaha ko kuma wani yanki ne na hantsi da suka zauna a cikin ta ma'ana suna ganin zaman duniyar dan kankani suka yi mutum ya shekara 50 60 70 80 a duniya amma aka tashi kiyama sai ga ai bai wuce kiftawar ido ya a duniya ba kamar yanzu nan ya shigo duniya ya gashi har ya wuce ya taho lahira haka Allah ta'ala ya ce yawma yunfaqu fi suri wa nahshurul mujrimina yawma idin zurka a ranar da za a yi busa a cikin kaho ya ce wa nahshurul mujrimina za a tashi mujrimai masu laifi yawma idin a ranar alkiyama zurkan fuskokinsu suna cike da tsoro da kuma wato alamar mutumin da yake kishi yayi masa tsanani wato yana cikin fuskarsa ta canja launi yatakhafatuna bainahum sai su rika magana ƙasa-ƙasa tsakaninsu suna cewa illa bistum illa ashra a duniya ko kwana nawa muka yi ne wani na tambayar na kusa da shi a ƙasa-ƙasa amma yatakhafatuna bainahum ba sa iya daga murya a lokacin sai dai rada kowa na tambayar juna cewa kai ko a duniya kwana nawa muka yi ya wuce kwana goma yatakhafatuna bainahum illa bistum illa ashra sai Allah yace nahnu a'lamu bima yaqulun mu ne muka san me suke faɗi id yaqulu amsaluhum tariqa a wannan yayin da ake wannan magana wanda yafi kowa wato dacewa da daidai shine yake cewa illa bistum illa yawman ayyini ɗaya kuka yi a duniya wannan shi yafi ganewa wanda ya ce an kwan goma ai ya tsawaita aka ce an kwan goma a duniya ai da yawa a'a amsaluhum tariqa wanda ya fi faɗi daidai shine wanda ya ce illa bisum illa ai yini ɗaya aka yi a duniya to ya fi daidai saboda duniya ba ta wuce yini ɗaya ba ko shekara dubu kai a cikinta ba ta wuce yini ɗaya ba don adadin shekarun da za ka yi a kabari da adadin tsayuwar da za ka yi kafin a yi hisabi da adadin zaman da za a yi a lahira kwana nawa ne duniya ai ba ta kai yini ɗaya ba duniya ba ta kai yini ɗaya ba to haka mutane za su rika tambayar juna kwana nawa muka yi ko a duniya wa yawma taqumu sa'atu yuqsimu al-mujrimuna ma labisu ghayra sa'a kadhalika kanu yufakun kuma duk in ka duba ayoyin suna maganar mujrimun masu laifi saboda su ne abin yake musu tsayi suna cikin masiba Allah ya ce wa yawma taqumu sa'atu ranar da za a tashi alkiyama yuqsimul mujrimuna masu laifi za su rika rantsuwa suna cewa ma labisu ghaira sa'a wallahi a duniya ba su zauna a cikin ta ba face sa'a daya ma'ana dan lokaci kankani suka zauna a duniya kadhalika kanu yufakun amma wannan ai ba gaske bane wannan magana ce ta ƙarya saboda ai an zauna da yawa a duniya an zauna da yawa mutumin da ya shekara 40 ai ya dade a duniya wanda ya shekara 60 ai ya dade bare kai 80 ko fiye da haka ai ka dade a duniya ba laifi ko ba haka ba to amma a ranar alkiyama cewa za su yi ma labisu ghaira sa'a ma'ana a duniya ba su zauna ba face dan lokaci kankani yace wa qala alladhina utul ilma masu ilimi daga cikin su za su ce wal imana da imani laqad labistum fi kitabillahi ila yawmil ba'th ai wancan magana ku da ba gaskiya bace shi yasa Allah ya ce kazalika kanu yufakuna أولم نعمركم فيه ما يتذكر من تذكر وجاء أولم نعمركم Allah zai tambayi bayi cewa a gobe kiyama shin ban ba ku rayuwa a duniya ba awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar rayuwar da duk mai daukan wa'azi ya kamata a ce an bashi adadin kwanakin da zai wa kansa wa'azi ya dauki izina da abin da Allah ya bashi wasu malamai suka ce abin da ake nufi awalam nu'ammirkum ma ya tazakkaru fihi man tazakkar shine wanda ya shekara 18 a duniya an ka shekara 18 ai ka zauna a duniya ai ka yi hankali shekara 18 wasu ka ce a 40 ake nufi duk wanda Allah ya bashi a tsawon shekara 40 a duniya ba da hanzari da zai ce bai san duniya ba ma'ana bai dauki wa'azi da zaman sa a duniya ba waja'akumun nadhir kuma mai gargadi ya zo muku duk wannan bai ishe ku hanzari ba saboda haka وقال الذين اوتوا العلم والايمان ودان الله يباس ilimi da imani sukan a wannan rana za su rika cewa laqad labistum fi kitabillahi ila yawmil ba'th a a kun dai zauna cikin abin da Allah ya rubuta muku a duniya kuka yi rayuwa har zuwa yau da kuka tashi ranar da aka tashi bayi fa hadha yawmul ba'th to gashi yau ne da ake baku labari za a tashi bayi kuma gashi an tashe ku walakinnakum kuntum la ta'lamun sai dai ba kasance kuna da ilimi ba ba kasance kun sani ba ai an gaya muku dama cewa ranar tana zuwa kuma za a tashe ku duk abin da ku zauna a duniya zai kare kuma za ku tsaya a gaban Allah wannan malai yake cewa ibn kathir yace wa hadha kulluhu dalilun ala istiqsar alhayat ad-dunya fi ad-dar al-akhirah wannan duk ayoyin nan suna nuna mana cewa in mun tafi lahira za mu rena zaman duniyar cewa ashe ba ba wani kwanaki bane ashe duniyar ya kadan ce ya kadan ce yace kama kala ta'ala kama yadda Allah ta'ala yace qala kam labistum fil ardi adada sinin mai tambaya zai yi tambaya yace nawa ku kuka zauna a rayuwar duniya kwana nawa kai a duniya shekara nawa kuka yi a duniya qalu labithna yawman aw ba'da yawmin fas'al al'adina su ce mun zauna ne yawman aw ba'da a iya lissafin su zaman duniyar nan da aka yi duk shekarun nan bai wuce yini ba ko wani shashe na yini shine ashiyatan din nan aw duhaha duk wannan ina nuna mana wannan rayuwar da kake gani ana ta tafiya din nan ba rayuwa ce mai yawa ba eh kadan ce in za ka yi shekara 80 a duniya ko 100 in ka tafi lahira ka rika lissafi nawa za ka yi a can kwana nawa za ka yi a lahira shekara nawa ba adadi to abin da bai da adadi za ka kida shi da wanda aka yi dan kankani na duniya ai baya babu kiyasi ma babu ma'auni ba za ka auna ba shekara 100 nawa take dubu ma nawa take in aka lissafa abin da yake gaba kenan ana gaya maka cewa kar ka dauki rayuwar duniyar nan a matsayin wani wani abu ne wanda yake zai ci abin nan tsone ma ido ya hana ka bauta Allah ya hana ka bin Allah ya hana ka yin abin kirki ana ta sallah ana ta azumi ana ta ibada ana ta kaza ana kai kana cewa a baka da lokaci saboda ai harkar duniya ce yawa kasuwa ta dauke ka abin nan ya dauke ka sana'a waye ya dauke ka malam ya ce wallahi ba lokaci eh kware ba lokaci kwa amma ba za ka gane ba sai ka tafi lahira saboda duk abin da kai a nan kwanakin yan kadan ne gwanda ma ka tsaya ka ribaci gobe ta kiyamar ka kwana nawa za ka yi a duniyar da kake cewa ba lokaci to wani lokacin kake so a baka wanne da za ka je juma'a a sahun gaba ka je huduma da za ka je ka yi sallah biyar a cikin jam'i duk baka da lokacin wannan to lokaci zai kare maka a duniya lokacin duniya ba da yawa in ka yi wasa zai kare kuma in ka tafi lahira za ka yi mamaki wallahi duniya in ka tafi lahira za ka ganta a matsayin bata kai yini rabin yini daga la'asar zuwa faduwar rana bata kai ba duk rayuwar da kai 80 din ko 60 ko 70 ko 100 kai bai wuce haka ba domin ka tafi lahira ba adadi lokacin qala illa bistum illa qalilan to wannan ita ce magana gaskiya kun zauna a duniya amma rayuwar kankanwa ce qalilan law annakum kuntum ta'lamun da kuna ganewa da za ku gane duniyar nan kadan ce kawai abin da ya dace gare ka dole sai kai kokari ka samu abin da zaka tsorurta na zaman duniya wannan dole ne tunda wa zai baka abinci wa zai baka da zaka wa zai baka amma ya zamo mafi yawan lokacin guzurin lahira zakai kuma a cikin duk abin da kake yi zamo akwai rabon lahira a ciki karka dauka kasuwa duniya ce kawai ba lahira karka dauka sana'a duniya ce kawai ba lahira karka dauka aure da kai da iyalanka duniya ce a'a kowane yanki na rayuwar duniya ka sanya lahirarka a ciki sai ya zamo baki ɗaya rayuwarka lahirar ce duka a cikinta kar ka dauka cewa akwai wani abu da ke shi ya ware shi ba a maganar lahira a ciki in ka je office babu lahira in ka je kasuwa a'a ka dauka office din akwai lahira anan kuma hakan yake ai kasuwar ma akwai lahira ma'ana kai gaskiya kai amana kuma kana kasuwa kana zikiri kana kasuwa kana sallah kiyaye sallah guda biyar dole ne fa dole ne wallahi kar ka dauka dan kana zuwa office ba za ka iya sallah biyar a cikin jami'i ba sai ka rika yi a cikin office da sallayar ka kace masha Allah kai mutumin kirki ne zaka yi sallah a office kullun azhar da la'asar zai cin maka a office amma a office zaka yi ba zaka je jami'i ba wannan ba uzuri bane ko a kasuwa kace ba zaka iya zuwa sallah a masallaci ba saboda ba zaka iya shagon ka minti 20 30 40 ka tsaye da shago ka je kai sallah baka da lokaci to baka da lokaci ba zaka gane ba sai ka tafi lahira zaka san cewa rayuwar duniya ai kankanuwa ce kuma a cikin kankanin nan ake tsururtar ake guzurin abin da za a je lahira da shi idan ka bata lokaci zaka je can kuma babu damar ka gyara gashi duniya ba ta da yawa gashi duniya ba ta da yawa kuma ba za ka gane haka ba kullun idan mun duba muka kalli kawunan mu sai mu ga yanzu fa wai mun yi rayuwa da yawa fa shi ashe fa mun yi rayuwa da yawa a to mutumin da kai shekara kaza ai mashi Allah kai rayuwa to ka tuna baya kwana nawa yanzu jiya ka zo wannan stage din wannan matsayi na rayuwar kamar jiya ne ba ko ka manta kamar jiya kana matashi kana dan kankani kana tuna cewa kana yaro musamman in ka kalli hoto ka ce kai kaga wannan lokacin muna kaza fa sannan kaga lokacin kana to yanzu ka duba kuma yadda kake yanzu da ba haka kake ba to kuma gobe kaɗan za ka yi mamaki ka ganka shi kenan kuma tafiya ta yi tafiya kai ma da kanka jira kake ba yadda za ka yi kasancewa ko yanzu ne ko an jima dole sai ka tafi tun baka yadda cewa mutuwar lokacin ta bane har zaka yadda to kuma sai kai mamaki duk wanda yake da shekara 60 70 80 ka tambaye shi jiya sai ce wallahi kamar ba yawa kamar jiya muka yi abin nan amma gashi yanzu ana magana 60 70 80 sun tafi shekara to saboda haka duniya dole ka tsaya duk abin da zaka yi kayi abin da zai zama maka guzurin lahira a ciki kar ka ce ba lokaci ba lokaci dole lokacin dama dai na neman lahira ne duk abin da ake na duniya a saka rabon lahira a ciki saboda haka Allah ta'ala yake gaya mana cewa annabi ya sanar da mutane yayin da za a tashi mutane a gobe kiyama wa yawma nahshuruhum ka'an lam yalbasu illa sa'atan min an-nahari yata'arafuna bainahum in an tashi kiyama mutane za su rika jin cewa kamar ba su yi rayuwa mai tsayi a duniya ba mai tsayi ta shekara nawa 40 50 60 70 ai ba lifi da yawa da yawa shekara 60 to annabi sallallahu alaihi wasallam shekara nawa yayi shi a duniya sai na abubakar shekara nawa yayi sai na umar ai duk hakan ne ne in kai 60 ai ka tafi kuma ba lifi kai rayuwa awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akum an-nadhir yanzu Allah bai yanke ma hanzari ba da ya baka shekara 60 kai da ya baka 40 da ya baka tun daga 18 ka kai shekara 18 ai ya kamata a ce ka fara gane al'amura ka kai 20 da ka kai 30 da ka kai 40 da ka kai 50 da yanzu duk baka dau wa'azi ba wannan bai ishe ka ka gane cewa duniyar nan karewa take tafiya take ba ya kamata ka yi maza ka ribaci rabonka a ciki ko har yanzu dai jira kake Allah ya ce ya ta'arafuna bainahum mutane suna gane tsakanin junansu a wani zango cikin zango na me na lahira kasan lahira zango zango ne mataki mataki ne har kafin a cike a gidan aljanna ko kuma ɗaya gidan saboda haka a wannan zangon Allah ya ce ya ta'arafuna bainahum ay ya'rifu ba'dhum ba'dhan sashen mutane suna gane shashi iyaye suna gane yaya yaya suna gane iyaye mazaje suna gane mata makota suna gane ƴan uwansu makota da makamantan haka summa tanqati'ul ma'rifa sannan daga baya wannan ma'rifa din sai ta yanke idan ayinu ahwal al-qiyama idan al'amura suka rincabe aka fara batun lissafi aka fara batun a baka littafin ka aka fara batun ma'auni mizani to annan ai kuma babu batun wani ya gane ma waye wane kowa ta kai ta kai yake shine fadin Allah ta'ala wala yas'alu hamimun hamima babu wanda zai tambaye to waye masoyin naka kana ta kanka ai baka da wani tunanin wani masoyi a lahira ba wanda zai tambaye ina mahaifinsa ina mahaifiya ina matarsa ina yaya ba wanda zai kalli kowa kowa ta kansa yake shine fa idza nufiqa fi suri fala ansaba bainahum yawma idhin wala yatasaaluna babu wanda zai ce ina dangantaka wani dan wani jikan wani makocin wani abokin wani babu wannan tuka ta yanke kowa ta kansa yake yi kuma ba wanda zai tambayi ina wane saboda ai yanzu ta kai ta kai ake yi yace ya arifu ba'dhum ba'dhan fi hadha al-mawtin a wannan gurin sai Allah yace kad khasira alladhina kadzabu bi liqa'i Allah lalle waɗanda suka karyata cewa za a gamu da Allah za a tsaya a gaban Allah sun yi hasara wanda suka karyata shin alkiyama sun yi hasara wa ma kanu muhtadina kuma ba su zamo shiryayyu ba duk wanda ya karyata tashin alkiyama bai shirye ba kuwa domin sai tashin alkiyamar ta zo za a ce fa hadha yawmul ba'th to ga mu nan a lahira yanzu ka yadda to me zai ce a lokacin me zai ce abai da magana ba bakin magana a lokacin ba zai ce eh gaskiya yanzu kan na yadda ba ai ba wannan maganar gashi ko kana lahirar gashi mala'ika mutuwa ya ce ajib ka amsa kana ganin shi kuru-kuru ga mala'ika ya zo sai ka ce me ba za ka tafi ba ai ba ka da bakin magana yanzu kana cewa ba za a tafi lahira ba to gashi ka kama hanyar tafiya saboda haka duk wanda ya karyata za a tashi alkiyama yayi hasara hasarar da yayi sai ranar da aka tashi aka ce fa hada yawmul ba'th to ga muna a kiyama da me za ka ce to nan ne hasarar za ta tabbata gare shi nan ne zai hasara babba ya tabe ya bar abin da yake na ainihin daidai sai Allah ya ce wa imma nuriyannaka wa imma nuriyannaka ba'dhal ladina na'iduhum aw natawaffayannaka fa ilayna marji'uhum fa ilayna marji'uhum thumma Allahu shahidun 'ala ma yaf'alun Allah ta'ala ya ce wa imma nuriyannaka ko dai mu nuna maka ya kai annabi Muhammad ba'dha alladhina aiduhum wani shashe na azabar da muke musu tanadi ma'ana ko mu nuna maka azabar fi dunya a duniya ma'ana mu nuna maka yadda zamu kama su waɗannan mushrikan da suke ƙaryata suke karyata ka suke karyata cewa sako ne Allah ya aiko zuwa gare su ma'ana ya aiko ka a matsayin dan sako da suke karyatawa za mu nuna maka yadda za mu kama su a wannan duniya sun cancanci a nuna maka azabar da za a musu ko dai azaba ta fari da za a kama su da shi da kuma wahalhalu da za a ɗanɗana musu ukuba ko kuma ma azabar da za su gamu da ita a filin yaƙi shi ne abin da ya faru kamar a yaƙin badar domin ai azaba ce duk aka kashe su sun fara gani tun a duniya kafin a tashi kiyama Allah ya nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallama irin kamun da zai waɗannan mutane kamuna mai ban mamaki shine suna ganin suna da ƙarfi suna da makami suna da adadi mai yawa amma gashi Allah dai ya halaka su da ikonsa ya aiko mala'iku suka ainihin taimakawa mummunai aka ci nasara akan waɗannan kafirai kaga wannan yana daga cikin abin da Allah ya ce zai nuna annabi sallallahu alaihi wasallam yadda zai ɗanɗana waɗannan mushrikai ukuba ko dai a duniya aw natawaffayannaka ko kuma a'a mu karɓi rayuwarka kafin ka ga abin da za mu yi da su ma'ana ya zamo azaba a lahira ne ba a nan duniya ba duk kowace aka yi guda biyun nan ko dai a dandana musu azaba a duniya kana gani ko kuma a jinkirta har zuwa lahira fa ilaina marji'uhum zuwa gare mu ne kadai za a tattaro bayi duka dukkanin za zo gare mu thumma Allahu shahidun ala ma yaf'alun kuma Allah ta'ala shine mai yin shaida ai mushhidu a'dha'ahum wa jawarihahum shine wanda zai shaidar da su akan abin da suka aikata ma'ana zai shaidar da su ma'ana zai tsayar musu da shaida akan ayyukansu zai tsayar musu da shaida akan ayyukansu idan aka tsaya a kiyama shaidu ne babu adadi za su yi wa mutum shaida akan abin da ya aikata a duniya tun daga abin da aka rubuta mala'iku suka rubuta na littafi da kuma shaida ta shi kanshi mai abin mai yin aikin gabbansa su tsaye da shaida akan shi tashhadu alaihim alsinatuhum wato gaba ɗaya gabbansu za su yi musu shaida kowane wace gaba ta ce ta yi kaza ta yi kaza saboda haka Allah zai shaidar da su alama ya fa'alun fi duniya min shirki wal ma'asi akan abin da suka aikata a duniya na shirka da sabon Allah dan ai musu sakayya akai a ranar alkiyama wato Allah ta'ala yana gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa waɗannan da suke karyar tashin alkiyama to tun a duniya zamu nuna maka yadda zamu dandana musu azaba ko dai azaba ta wato masihu da zamu rika saukan musu ko kuma a yadda zamu kama su a filin yaki da a halaka su ko kuma ranar alkiyama Allah ya tsaye da su wato a tsaida musu da shaidu da za su shaida akan abin da suke aikatawa na sabon Allah tun daga shirka har zuwa ragowar sabo domin a yi musu sakayya akai sai Allah ta'ala ya ce wa likulli ummatin rasul wa likulli ummatin rasul fa idza jaa rasuluhum qudiya bainahum bil qisti wa hum la yuzlamun Allah ta'ala ya ce wa likulli ummatin rasul kowace al'umma Allah ya aiko mata da manzo yace hadhihi al-aya bayyanat anna maji'ar rasuli lil ummati hiya muntaha al-imhal cewa aiko da manzanni ga al'umma ko al'ummomi shine karshen yanke hanzari da Allah ya yi ga bayi wato Allah ta'ala ya tsayar da hujja akan bayi wajen aiko manzanni kowace al'umma Allah ya aiko mata da me gargadi kuma duk al'ummar da ta karyata manzanta ta cancanci hukuma tunda an yanke mata hanzari an yanke mata hanzari ai ko manzo yanke hanzari ne ga al'ummomi shine fadin Allah ta'ala wama kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atha fi ummiha rasulan yatlu alaihim ayatina Allah baya halakar da wata alƙarya har sai ya aiko mata da dan sako manzo da zai zo yayi mata gargade yana karanta mata ayoyin Allah in ta kibi kuwa sai Allah ya halakar da ita domin an yanke musu hanzari Allah ya ce ma kunna mu'azzibina hatta na ba'ata rasula shine fadin Allah wa likulli ummatin rasul kowace al'umma Allah ya aiko mata da manzo wanda yazo domin ya gargade ta tabi dokokin ubangiji dan ta samu tsira ya tsuhum ila alhaqqi wat tauhid yana kiran zuwa ga gaskiya zuwa ga tauhid fa idza jaa rasuluhum idan manzon su yazo gare su ya isan musu da sakon Allah fa ballaghahum ma ursila bihi ilaihim fakadzabahu ba'dhum wa saddaqahu ba'dhum idan Allah ya aiko da manzo sai wasu shashi na al'umma suka karbi sakon manzon suka yi imani shashi kuma suka karyata to kuzu ya bainahum sai Allah ta'ala ya hukunci tsakanin manzon da kuma al'ummar tasa tsakanin wanda suka yi imani da wanda ba su imani ba bil qisti da adalci ayi musu ainihin wato hukunci da adalci ta yadda Allah ta'ala zai tseratar da wanda suka yi imani ya halakar da waɗanda suka karyata manzanni wa hum la yuzlamuna kuma babu wanda za a zalunta a cikin bayi kowa za a yi masa hukunci ne da abin da ya aikata ibnu kathir anan yana cewa li kulli ummatin yawmal qiyamati rasul shi yana cewa wannan aya tana magana ne game da tashin alkiyama ba duniya ba a tafsiri na farko malamai sun ce ayat tana magana da cewa li kulli ummatin rasul Allah ya aiko kowace al'umma da manzo domin ya gargade ta idan manzo ya zo ya gargadi wanda ya yi imani ya samu tsira wanda ya karyata manzo ya halaka ya zama cikin wanda za a halakar amma shi ibn kathir ya ce a wannan aya tana magana ne game da tashin alkiyama ai li kulli ummatin yawmal qiyamati rasul kowace al'umma ranar alkiyama za a tsayan mata da manzanta tun sabu ilaihi wanda za a cewa al'ummar ga wanda muka aiko muku saboda haka fa idza jaa rasuluhum lil mawqif idan aka tsayar da manzon da al'ummar dan me sai a ce ga wannan manzon da muka aiko ya isa muku da sako li yashhad alaihim bil kufr wal iman yayi shaida ga wannan al'umma cewa eh sun karbi sakon ko kuma sun karyata to anan ne qudhi bainahum sai ai hukunci tsakanin manzon da al'ummarsa a bi inja'il mu'minin wanda suka yarda da manzon anan sun tsira kenan wanda kuma suka karyata to za a yi hukunci gare su da adalci ma'ana abin da suka aikata shi za su gani shi za su gani shine fadin Allah ta'ala wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha wa wudi'a alkitab wa ji'a bin nabiyyina wash-shuhada wa qudiya bainahum bil haqqi wa hum la yuzlamun Allah ta'ala yace wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha kasa za ta yi haske da ainihin zuwan hasken ubangiji ta ma'ana idan ubangiji ya zo domin raba hukunci tsakanin bayi al-faslu bainal ibad wa wudi'a alkitab za a zo da littafi na aiki kowa abin da yayi zai ga littafinsa sannan waji abin nabiyina za a taho da annabawa wa shuhada da masu yin shaida ga al'umma wa qudhiya bainahum bil haqqi sannan anan ne za a yi hukunci tsakanin su bil haqqi da gaskiya wa hum la yuzlamun yace shine fadin Allah wa li kulli ummatin rasul yace fa kullu ummatin tu'radu ala Allah bi hadrati rasuliha kowace al'umma za a tsaida ita a gaban Allah tare da manzanta yana mata shaida wa kitabu a'maliha da kuma littafinta na ayyuka min khairin wa shar ko dai alheri ko akasin haka mawdu'un shahidun alaiha wanda shine zai shaida akanta wa hafazatuhum wa hafazatuhum min almalaika da kuma waɗanda Allah ya aje hafaza masu kiyaye bayi daga cikin mala'iku shuhudun aidan su ma za su yi shaida ga manzanni suna shaida ga littattafan aiki suna shaida ga mala'iku hafaza suna shaida yace ummatan ba da umma al'umma bayan al'umma za a rika jera su kowane za a zo a tsaye da su da waɗannan shaidan sannan kuma da shaida na shi kanshi mai aikin domin Allah zai yi magana da bayi laisa bainahu wa bainahu turjuman kowa za a tsaye da shi Allah ya zance da shi babu mai tafinta tsakani kai kaza kai kaza kai kaza ce yayi na ubangiji yayi nayi ya ubangiji ya rika amsawa ba ba zai karyata ba ta yaya zai karyata bayan Allah ne yake tambaye su to saboda haka za a yi hukunci tsakanin bayi sannan Allah ya ce wahum la yuzlamun babu wanda za a zalunta abinda kai shi zaka gani faman ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu waman ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu duk abinda kai shi zaka gani a wannan lokaci shi za gani a wannan lokaci sannan sai Allah yake ba mu labari gashi dai ana magana akan tashin alkiyama kuma Allah ya tsaye da shaida akan haka amma a duk da haka mushrikai suna gaggawa suna karyatawa suna cewa wai in gaske ne to mu gani mana yanzu mu gani yanzu in gaske ne tashin alkiyamar in gaske ne azabar da aka ce akwai ta to ai mu ganta yanzu mana shine Allah yake ba mu labari yace wai yaquluna wa yaquluna mata hadha alwa'du in kuntum sadiqin qul la amliku li nafsi dharran ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا إذا للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون Allah tabaraka wa ta'ala yana bada labari game da kafirai ko mushrikai da suke ƙaryata tashin alkiyama da kuma azabar da Allah ya yi alkawari zai kama masu laifi da ita suna ƙaryatawa suna cewa in gaske ne a gaggauta musu azabar mana kuma ma yaushe ne a gaya musu ranar zuwan tashin alkiyama ko zuwan azabar shine Allah ta'ala yake cewa yasta'jilu biha alladhina la yu'minuna biha waɗanda ba su yi imani da tashin alkiyama ba suna gaggauta cewa su ganta mana tashi alkiyamar yaushe ce ai ba mu ganta ba ta zo mana mu gani suna gaggauta zuwanta sai Allah ya ce wallazina amanu mushfiquna minha amma masu imani su kan suna tsoron wannan rana domin sun san akwai babban sha'ani a wannan rana wa ya'lamuna anna alhaq kuma sun yadda cewa tashin alkiyama gaskiya ne duk mai imani ya yadda Allah yayi alkawari wa'adallahi ne haqqan alkawarin Allah ne tabbatacce za a tashi alkiyama saboda haka su mushrikai suna cewa wa yaquluna suna cewa mata hadha alwa'du in kuntum sadiqin wannan alkawari na tashin alkiyama ko alkawari na zuwan azabar yaushe ne in gaske ne al'amarin yaushe ne domin so muke mu gani suna gaggawar ainihin wannan rana suna gaggawa ta wannan rana ko kuma cewa da aka yi masu imani suke da nasara al'aqibatu lil muttaqin kamar yadda Allah ya ce suna ce a to mu ga to nasarar ta su mu ga yaushe za su samu nasarar suna gaggauta wannan amma abin takeici idan azabar ta zo kuma sai ka gansu sun zamo a wato cikin ban tausayi in ana iya jin tausayin su kenan cikin hali na wato tausayawa shine Allah ta'ala ce hatta idza ra'u ma yu'aduna fasaya'lamuna man ad'afu nasiran wa aqallu adada hatta idza ra'u har sai yayin da abinda suke tambaya din nan ya tabbata suka ganshi kuru-kuru da idanunsu to nan ko ido sai ya daina fata fasaya'lamuna to a ranar a wannan lokacin za su gane za su san cewa man ad'afu nasiran wane ne yake da mafi raunin mai taimakon sa waye yake bai da wanda zai taimaka masa wa aqallu adadan waye fi karancin adadi ba dai tambaya suke ba yaushe ne to in sun ga ranar za su yi mamaki kul in adri aqribun ma tu'aduna am yaj'alu lahu rabbi amadan yace manzon Allah ya gaya musu ni ban sani ba aqribun ma tu'aduna abinda aka ce an muku alkawari kusa yake ko kuma ba kusa yake ba Allah ya sanya min wani lokaci ne ba yanzu ba zai zo saboda ni ban sani ba Allah shine alimul ghaibi wanda shine ya san abin da yake boye ni ban sani ba ni dan sako ne ban san gaibu ba Allah ya ce ka gaya musu kul in adri aqribun ma tu'aduna am yaj'alu lahu rabbi amadan alimul ghaib Allah ne masanin gaibu ni kan ban sani ba fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan ba wanda ya san gaibun Allah sai wanda Allah ya nuna masa abin da ya so a cikin gaibu saboda haka ban sani ba yaushe ne lokacin kullu amliku li nafsi dharran wala naf'an Allah ya ce ka gaya musu ya kai annabi Muhammad waɗanda suke wannan gaggawa ka ce da su la amliku li nafsi ni ban mallakar wa kaina ba darran wani amfani wala wala naf'an darran wani wata cuta wala naf'an ko wani amfani ba na iya amfana da kaina ko cutar da kai al'amarin duk a hannun Allah yake ni ma ban mallaki komai ba illa ma sha Allah abinda Allah ya so shi yake aikatawa azabar da kuke nema ko tashin alkiyama ba hannuna take ba a wajen Allah take ni dai ina gaya muku ne abinda Allah ya ce in gaya muku nake sanar da ku illa ma sha Allah ai lakin ma sha Allah ta'ala min zalika al'azab al-ma'ud abinda Allah ya so na alƙawarin sa zai kasance amma lokacin Allah ne ya sani ni ban sani ba zai kasance mata sha'a lokacin da Allah ya ga dama abin zai kasance wala sha'ana li fihi ni ko ba ni da wani abu a cikin al'amarin ba sha'ani na bane al'amari ne nawa na Allah domin al'amari ne na mahalicin bayi wanda shi ya bawa kansa sanin lokacin da zai kama bayi masu laifi ya yi musu hukuma kuma dama Allah ya gaya manzon Allah a gurabe da yawa cikin alkur'ani ya faɗa wa mutane cewa kullu amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al-khairi wama massani su in ana illa nadhirun wa bashirul liqaumi yu'minun ni ba kowa bane face mai gargadi mai bishara ga wanda ya imani mai gargadi ga wanda yake yaki bin hanyar Allah cewa ya kiyayi gamuwa da Allah akwai azaba da Allah yake kawo masu laifi da shi sannan yi bishara ga masu da'a cewa in sun yi imani to Allah ta'ala akwai rahamarsa za su gama da ita a gobe kiyama saboda haka manzon Allah Allah yace i gaya musu kullu amliku li nafsi darran wala naf'an ni ban iya mallaka wa kaina wani abu na cuta ko amfani ba bana iya tsare cuta ga burin kaina ko in janyo amfani ga kaina illa masha Allah sai abin da Allah ya ga dama wannan abin da ya shafi tashin alkiyama ko azabar da Allah yake kawo masu laifi ba hannuna take ba hannun Allah ce gaibi ne likulli ummatin ajal kowace al'umma tana da lokacin da Allah ya kayyade mata kowace al'umma tana da iyakar lokacin da Allah ya ɗeba mata ai mu'akkatun li adabihim in Allah ya so kama su in lokacin yayi zai kama su in lokacin kamun yayi zai kama su ibn kathir yace ai la aqulu ma illa ma allamani wala aqdiru ala shay'in mimma ista'thara bihi illa an yutli'ani alayhi ni ba ni ba ba ni da wani iko ba ni da ilimi akan yaushe ne lokacin azabar ko tashin alkiyama ba ni da wannan ilimin kuma ba ni da iko akan abin da kuke nema din al'amari ne na Allah al'amari ne na Allah wato gaibu ne da Allah in ba ya nuna mun ba ban sani ba in ba Allah ya nuna mun ba ban sani ba fa ana abduhu wa rasuluhu ilaikum ni bawon Allah ne manzon sa ne zuwa gare ku saboda haka ina dai baku labari akwai tashin alkiyama ina baku labari a wannan rana wanda ya alheri zai ga alherin wanda ya aka san haka zai gani ni iya nawa kenan li kulli ummatin ajal kowace al'umma kuma tana lokacin ta wannan kan na sani da abin da kuke faɗa ku ci gaba da yi amma in lokacin yayi wanda Allah ya ɗeba muku to ba za ku iya tare wannan lokacin ba idza jaa ajaluhum idan lokaci ya zo na kamu da Allah yake kama masu laifi to fala yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimu a wannan lokaci ko ba za a jinkirta musu lokaci kankani ba sa'a wala yastaqdimu kuma ba za a gaggauta zuwan lokacin ba in lokacin bai yi ba saboda haka kowa da lokacin da Allah ya ɗeba masa walan yu'akhkhiru Allahu nafsan idza jaa ajaluha saboda haka in lokacin ku yayi za ku ga abin da ake baku labari za ku ga abin da ake baku labari sannan Allah ta'ala ya ce da manzon Allah kul ka ba su labari ara'aytum in atakum azabuhu bayatan aw naharan kuna cewa azabar ta zo kuna gaggautawa ku bani labari kul ka ga musu ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ara'aytum ku bani labari in atakum azabuhu bayatan yanzu da azabar Allah za ta zo muku bayatan kuna kwance cikin dare a gafale kuna cikin bacci ba ku sani ba au naharan ko azabar ta zo cikin yini kuna harkokin kasuwa kuna sana'a kowa yana cikin shugul na rayuwar duniya sai kawai azaba ta ta kece ta yanko ta ta fado muku au naharan ko da rana ma za yasta'jilu minhu almujrimun menene masu laifi suke gaggautawa ma'ana me suke gaggawar zuwanta tana iya zuwa ko a wani lokaci ne ko ta zo cikin dare mutane suna bacci kawai Allah ya saukar da azaba ta halakar da su suna bacci cikin dare a gabali ko kuma a'a Allah ya aiko da azabar ma cikin yini suna harkokin rayuwar duniyar su Allah ya aiko da azabar a zo a halakar da su to menene na gaggawa menene na neman cewa kuna gaggawar azabar ta zo ku yi hakuri ai za ku gani ku yi hakuri ai za ku gani yani ana nufin annahum idza ja'ahumul azab cewa su waɗannan da suke kurin cewa azabar ta zo da za ta zo musu kuwa da za ka ga abin da za su aikata su ne waɗanda za ce rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinuna wato sai sun ga mutuwa kenan ko sun ga azabar Allah ta zo kuru-kuru to a lokacin ne za su rika cewa rabbana absarna wa sami'na yanzu kan mun gani ko mun ji gaskiyar abin da ake faɗa saboda haka mun yadda farji'na a dan bamu dan lokaci kankani a ɗan jinkirta mana farji'na a ba mu rayuwa kankanuwa a duniya dan me na amal salihan yanzu kan mun yadda gaskiya ne zamu gyara zamu yi aiki na kwarai zamu bi Allah zamu manzo zamu yi abin da aka ce mu yi inna muqinuna yanzu muna da yaqini yaushe kenan lokacin da mala'ika mutuwa ya zo kuru-kuru to a wannan lokaci ko me la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khairan a lokacin ba amfani an makara amma wannan shine abin da zai kasance suna gaggawa cewa ai mu ga azabu ba ina take to da za ta zo kuwa ga abin da za ta kafa in sun ganta zahiri sai su yi nadama su nemi ina ma a dan jinkirta musu dan su gyara ربنا أبنا لولا أخرت أخرتنا إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين adam bani lokaci kankani in gyara zan zama na kwarai zan gyara shine Allah yace anan inna muqinuna yanzu kan mun yadda gaskiya ne muna da yaqini da ai ba mu san haka abin yake ba amma yanzu ga dan me dan sun yi arba da mala'ikan mutuwa karara yanzu kan wallahi gaskiya ce lahira dan ga abin da ake faɗa mun gani amma ina zai gyaru gyaran zai yi ba zai yi ba ba za a gyara ba thumma a thumma idza ma waqa amantum bihi shine Allah yace shin jira kuke sai azabar ta auku sai alkiyamar ta zo za ku ce za ku yi imani amantum bihi za ku yi imani bi wuqu'il azab cewa ashe gaskiya ne abinda aka faɗa gashi ya faru al'ana yanzu ne bayan kun ga abin a zahiri kun ga mala'ikan mutuwa kun ga tashin alkiyama kun ga masifar ta zo karara al'ana wa kad kuntum bihi tasta'jilun amma a baya kuna gaggawa kuna cewa kuna ƙaryata kuna cewa ta zo mana mu gani to yanzu gashi ta zo sai yanzu ne za ku ce kun gyara kun yarda inna muqinuna za mu gyara mun yakini kun makara kun makara shine Allah ta'ala yake falamma ra'u ba sana qalu amanna billahi wahdahu da suka ga zahiri ga mala'ika mutuwa karara zai dauran su da suka ga tashin alkiyama ga ta a fili sai suka dawo suna cewa amanna billahi wahdahu yanzu kan mun yarda Allah shi kadai yake mun yi imani da shi shi kadai wa kafarna bima kunna bihi mushrikeen duk abin da muka ta muka jingina wa Allah yanzu ba mu yarda da su ba yanzu Allah kadai muka yarda da shi tunda yanzu mun ga yaqini falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'u ba'san amma idan azabar ta zo idan mutuwa ta zo aka yi arba da mala'ikan mutuwa idan azaba ta zo in tashin alkiyama ya zo to wannan kan imani ba zai amfani ga wanda zai gyara ba ya ce ya yi imani domin ya makara akwai iyaka da aka yanke na yarda na yaƙini in baka yi ba na yarda da imani lokaci ya kure to ko da in lokacin ya kure kace ka imani ba za a saurare ka ba falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'u ba'sana sunnat Allah allati qad khalat fi ibadi wa khasira hunalika al-kafirun a lokacin kan kafirai za su yi hasara babba saboda za su ga tabbas kiyama ta tsaya za su ga tabbas mala'ikan mutuwa za su ga lahira amma a lokacin ba zai yi su gyara ba sun yi hasara sun makara sun makaila lil ladina zalamu sannan a lokacin za a ce da azzalimai zo ko azabal khuldi ku dan azaba ta dawwama azabar lahira azabar mushrikai ko kafirai ko munafikai wanda suke ƙaryata Allah suke ƙaryata shin alkiyama to yanzu ga su a ranar alkiyama afasihrun hadha am antum la tubsirun islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaykum inma tujzauna ma kuntum ta'malun hadhihi jahannam allati yukaththibu biha gata nan yanzu karara a gaban su wutar da suke karyata lahira suke karyatawa ga ta nan yanzu saboda haka sun ganta summa qila lil ladina zalamu a lokacin za a ce da azzalimai zuqu azabal khuld ku dandan wannan azaba ta dawwama wace ba ta da iyaka wace ba ta da iyaka yawma yud'una ila nari jahannama da'a hadhihi an-nar allati kuntum biha tukadhibun a lokacin za a kora su ana hankada su ana tunkuɗa kiyarsu su shiga wuta a ce to gata nan hadhihi an-naru allati kuntum biha tukadhibun wannan ita ce wutar da kuke da babu ita ko ƙaryata gata nan ana hankada su a ce a fasihirun hadha am antum la yanzu wannan ma sihirin ne ko kuma ku dan dana kun ji ba gani ba yanzu da idanunku islauha to yanzu ku shiga cikin wutar ku dan dani ukubarta fasbiru aw la tasbiru ko dai ku yi hakuri ko kada ku yi wannan dai ya rage naku innama tuzawna ma kuntum ta'malun yanzu sakayya abin da kuka aikata shine kuke gani a yanzu a lahira zuku azabul khuld za a ce ku dandana azaba ta dawwama wace ba ta da iyaka in kun shige ta har abadan abada kuna ciki hal tuzawna ai ba wai kuna dandanawa bane ai la tuzawna ba a dandana muku illa bima kuntum taksibun face abin da kuka aikata shine kuke girba aikin shine kuke dandana azabar abin da kuka aikata ai la tujzauna illa ma kuntum taksibun ba a dandana muku wannan dan wani dalili sai dalilin abin da kuka aikata a duniya na ƙaryata manzannin Allah na kin yin abin da ya kamata sabo shirka kin bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi duk shine sababin sa gashi nan kuna ganin ukuba a ranar da kuma ba za ku karyata ba a ranar da ba za ku karyata ba domin ai gata nan azabar kuna ganin ta a fili sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya hakaito mana ainihin abinda waɗannan mushrikai suke tambayar manzon Allah shine dai game da tashin alkiyama din nan har yanzu dai suna musawa har kuma suna yin tambaya shine Allah yace wa yastanbi'una wa yastanbi'unaka ahaqqun hu qul li wa rabbi innahu lahaqqun wa ma antum bimu'jizin wa yastanbi'unaka suna tambayar ka ya kai manzon Allah suna neman labari a wajenka wa yastanbi'unaka ahaqqun hu suna tambayar ka wai a hakkun huwa shin azabar da aka ce za a ɗanɗana ɗin nan ko lahirar da aka ce za a je gaskiya ce kuwa suna tambayar ka wai su tambayunaka a hakkun hu lahirar nan da ake faɗa gaskiya ce za a je ta za a shiga azaba za a ɗanɗana azaba kul ka ba su labari ya kai annabi muhammad ka ce da su i wa rabbi ka ce kwarai kuwa na rantse da ubangiji na innahu la haqq wallahi tashin alkiyama gaskiya ne wallahi uqubar da Allah ya aje ga masu shirka da masu sabon Allah wallahi gaskiya ce la shakka fi babu kokonto a ce wama antum bimu'jizin sanan ku sani ku masu tambaya ba za ku gagara Allah ba abinda kuke jin cewa kamar ba gaske bane za ku taje ku tsaya a gaban Allah kuma za a dandana muku kuma ba wanda zai ba ku kariya da ya tseratar da ku daga wannan azabar wama antum bimu'jizina ba za ku gagara Allah ba ba za ku tsere wa wannan azabar ba ta wannan rana tunda kuka saba wa Allah kuka karyata tashin alkiyama to lalle za ku je ta ko kiyamar kuma za ku dandana hukubar da aka ajiye ga masu karyata ta wannan rana ibn kathir yace hadhihi al-aya wannan aya fadin Allah ta'ala wa yastanbi'unaka ahaqqun huwa qul i wa rabbi innahu lahaq laysa laha nadhir fil qur'an illa ayatan ukhrayan aya bi ce kadai makamanciyarta a cikin alqur'ani cewa manzan Allah ya rantsewa waɗannan da zatin ubangiji cewa tashin alkiyama gaskiya ne shine faɗin Allah ta'ala a cikin suratu saba wa qala alladhina kafaru la ta'tina as-sa'a wannan suka kafirce Allah suna ce alkiyama ba za ta zo ba Allah yace kul bala wa rabbi kace da su bala tabbas wa rabbi na rantse da ubangiji na la ta'tiyannakum wallahi tashin alkiyama za ta zo kaga Allah yace me manzo Allah ya rantse da Allah wallahi tashin alkiyama gaskiya ne sai kuma a suratu at-taghabun za'ama alladhina kafaru allan yub'athu qul bala wa rabbi latub'athunna thumma latunabba'unna bima amiltum wa dhalika 'ala Allah yasir wadanda suka kafir cewa Allah suna da awar cewa ba za a tashi alkiyama ba allan yub'athu kai da Allah babu wanda zai tashe su in sun mutu shikenan magana ta kare sai Allah ya ce a gaya musu qul bala wa rabbi kace tabbas na rantse da ubangiji na latub'athunna wallahi za a tashe ku a ranar alkiyama thumma latunabba'unna bima amil kuma wallahi sai an baku labari duk abin da kai a duniya na tsiya ta kunnan wallahi sai kun sai an karanta an karanta an karanta muku dalla dalla duk abin da kai sai ka gani wallahi sai kun gani saboda haka Allah yace ya rantse gurabi uku a cikin alqur'ani Allah yace manzon Allah ya rantse cewa wallahi tashin alkiyama gaskiya ne sannan kuma duk abin da aka bada labari na abin da zai kasance mai faruwa ne a wannan rana kuma a wannan rana kafirai za su nemi ina ma suna da abin da za su fanshi kansu a wannan rana me za su bada don a kyale su me za su yi don su tsira wallahi ba su da fansa a rana ba su da hanyar da za su to me za su me za su ba wa Allah a ranar alkiyama me suke da shi a lahira haka za su je empty ba ba su da komai a hannunsu amma za su rika da'awa ina ma a ce suna da abin da za su fanshi kansu ina ma akwai abin da za su bayar domin kaga a duniya ai abin da mutane suke gani kenan duk abin da mutum yayi abin da yake dubawa kawai shine me a hannunsa shi yake dubawa ya nauyin aljihunsa saboda haka nace kai da Allah kyale da Allah da ajirin da abin da za a yi me dama ba dai abin da me za a ba abin mun je abu za a bayar kawai a ba wannan a ba wannan shikenan duk abin da za a yi me haka a duniya take sun dauka lahira ma haka duniya in dai aljihunka da nauyi kawai sai kai abin da yake so an ce ya ce to duk inda za a je aji ba dai kuɗi bane ba dai bayarwa za a yi ba to insha Allah ba za a abin dan tunanin mutane shine duk inda ka je komin ya mutun yake dama abin da zaka fara nuna masa kenan ga abin da za a bayar saboda haka magana ta wuce kai da baka da shi ko sai dai ka to sun dauka lahira ma haka ne saboda haka an je lahira wasu za su rika tunanin ina ma a ce za su bada fansa za su bada wani abu kuma mafi tsada wanda yafi kowane tsada ba wai kuɗi ba fa a'a har da mata da 'ya'ya duk in za su bayar a kyale duk za su bayar duk za su bayar يود المجرم لا يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وفصيلته التي يتي ومن في الارض جميعا kai duk gaba ɗaya ma abin da ya mallaka a duniyar ba wai mata da yaya duk abin in duniyar duta yace zai baya ce dan Allah ga wannan a kyale amma zai yi la yu'khadhu minha adlun wala tanfa'uha shafa'atun wala hum babu wani abin nan fansa da zai bayar to in ya me zai bayar me yake da shi a ranar ai mallakar Allah ce ranar komai ko a duniyar ma da aka baka ai abin nan aka baka aro ne zaka tafi ka bari na Allah ne to saboda haka mutane su daina in ana maganar lahira ka rika jin wai kana tunanin gwanda kai maza ka kinsa kai abin da zaka tsira a gobe kiyama domin an je wanda ma yake da abin da yake da shi ma zai tashi ne empty handed ba da komai a hannunsa bare kai dama da baka da shi kai wanda ma yake da shi yana in yaje lahiran ma ba ba zai tashi ne ba da komai a hannu bare yace zai ba da fansar kuma in ya bayar ma din ba za a karba ba in ya ma ba da fansar ba za a karba ba amma yana da shi a lahirar da a ce ma zai je lahirar da abin fansa din in ya bayar ba za a karba ba bare kuma zai tashi da komai ba saboda haka shine Allah yake bamu labari zamu tsaya akan wannan aya walau anna likulli nafsin zalama wa fil ardi laftadat bihi shine abinda wasu za su cewa a lahira ana ba da fansa su rika neman ina ma su bayar su jira to amma babu wannan yanzu ne zaka gyara kai abin da ya kamata dan aka tafi lahira ka samu tsira Allah ya yafe mana kurakuranmu Allah ya karbi ayyukan mu na alkhairi Allah ta'ala ya ji kan magabatan mu muna roƙon Allah muna tawassuli da sunan sa mafiya kyawu da sabon sa madaukaka Allah ta'ala ya amintar da mu a kasar mu Allah ya ba mu zaman lafiya hali da ake ciki na kunci Allah ya musanya mana da yalwa Allah ta'ala ya musanya mana da yalwa Allah ta'ala ya mana albarka cikin abin da ya ba mu duk bukatun mu na alkhairi Allah ta'ala ya biya mana su abin da muke jin tsoro Allah ta'ala ya tsare mu yan uwan mu da suke gazza kar mu manta da su suna cikin damuwa kwarai da gaske a wannan zamani da aka yi shekara ko a yakin duniya na biyu da aka yi har kai tun kafin wannan an yi yakin duniya na ɗaya an yi na biyu amma ba a taɓa ganin zalunci irin wanda ake a yau ba ba a taɓa ganin zalunci irin wanda ake a yau ba a ce mutane yan kalilan yan adadi a tsare su a yi ta kashe su ba dare ba rana kuma duk an sa ido an yi shiru wallahi ba a taɓa ganin irin wannan musibar ba a tarihi na wayewar ɗan adam na wannan wayewa da aka ce dan adam ya waye ya ci gaba ba taba ganin irin wannan zalunci yanzu ana neman wata biyar ana za a shiga na shida ana kashe su ba ranar banza a cikin wata shidan ka lissafa kwana nawa ne a wata shida amma babu ranar da ba a kashe su ba an hana su abinci an hana su ruwan sha jiya naga wani yaro da yar jaka jakar leda wani yake tambayarsa me a jakan nan yace bangarori na mutane ne hannu ne da da kafa da waye suka a tarwatsi nake ɗebewa nake zuba a leda don mu binne shi a leda jakan leda leda ba yake ɗiban abin nan saboda kisa ake yi na ba na ƙare dangi ba abin nan amma duk ana gani za ka yi ta kai ce ka ce yanzu duniya tana gani an yi shiru an kyale to amma ya za a yi azzaluman duniya suna gani suke da iko da duniyar a wannan satin da ake cikin wannan america ta ba isra'ila abin nan makamai na biliyoyin kuɗi a wannan satin a wannan satin da yake azzalumai ne kuma wai suna cewa a yanzu da muke magana wai suna gyara gabar tekun Gaza wai za su maida shi wai inda jiragen ruwa za su rika ka agaji ka duba ƙarya agajin me kuna ba da makamai ana kashe su wani agaji za ku baya an ki a dakatar da kashe wannan bayin Allah ne amma inna rabbaka labil mirsad Allah yana ganin abin da suke kuma tabbas Allah ba zai kyale su ba Allah ba zai kyale su ba wallahi ko ba musulmi bane mummunai aka wa wannan Allah ba zai kyale ba bare bayin Allah mummunai maza da mata da kananan yara ana kashe su ba dare ba rana wannan abin takeici yayyawa amma Allah ya gani kuma Allah zai daukan musu fansa muna roƙon Allah ya gaggauta daukan musu fansa wannan yahuda ya ubangiji ka nuna musu karshen su ya Allah ka nuna musu karshen sai Allah ka sauka musu da bala'in da ba za su iya masa ba ya Allah ka shagaltar da su kyale wannan bayina subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin السلام عليكم